بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الجملة يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره shikenan wasu jumla wato a dunkule a karatu na baya yi bayani akan mahimmancin malami a wajen ɗalibin ilimi mai karatu ya zamanto ɗalibin ilimi yana ganin ƙimar malaminsa yana ganin mutuncinsa yana ganin darajarsa ko ya ce wa fil jumlati a dunkule yanda ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance shine ya ɗulubu ridahu ya dinga neman yardar malami ya dinga aikata abubuwan da za su sa malam ya yarda da shi ya ji daɗi ya yi farin ciki wa ya ji tanibu suhubahu sannan kuma ya dinga nesantar dukkan abin da zai sa malam ya yi hushi ran shi ya ɓace ya rike shi a zuciya idan ya zamanto mutum yana karatu sai ya zamanto malaminsa ya rike shi a zuciya ran shi ya ɓace a kai in neman ƙur'ani ne ya zo shi to zai kwashe lokaci mai tsawo ba tare da ya yi karatun nan da ƙur'ani ba saboda wannan malami da ya rike shi a zuciya saboda waɗansu rashin ladabi da yake mishi zai sa allah tabaraka wata'ala ya cire albarka a cikin neman karatun nashi wannan mun gane da kyau wa yamtathilu amrahu sannan kuma ɗalibin ilimi ya dinga bin umarni na malaminsa duk inda malaminsa ya ce ya bi to ya ƙoƙari ya bi fi ghairi ma'asiyatin lahi ta'ala idan ya zamanto wannan umarni na malamin ba saban Allah ba ne in dai umarnin da malami ya bashi ya ce ya tafi guri kaza babu saban Allah a ciki to a wannan gurin wajibi ne akan wannan ɗalibin ilimi idan yana so ya gaba da duniya lafiya ya samu ilimi mai albarka ya yi karatu to yana da kyau ya zamanto ya bi wannan umarni na malamin wannan kama ƙala alaihi salatu wassalam ko fa innahu la ta'ata li makhluqin fa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake la ta'ata li makhluqin babu yin biyayya ga abokin halitta wanda shi ma halittar shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi fi ma'asiyatil khaliqi cikin saba wa mahalicci idan ya zamanto malami umarnin da ya bai wa almajirinsa umarni ne wanda a cikin shi akwai saban Allah to yanzu a wannan lokacin ba zai yi biyayya ga wannan malamin ba in dai ya ba shi umarni akan aikata saban Allah ya ce mishi ko ya ɗauki taba ya zuƙi kara ɗaya ko biyu idan yana so ya ji sharau to sai ya ce akar makallahu wannan Allah ta'ala ya haramta mini yanzu a wannan lokacin ba zai yi biyayya ga malam ba ko da malam ɗin zai yi hushi da shi saboda kowane allazi da nashi amanu sannan kuma kowane baba da nashi ma'aikin an gane ko sannan kuma kowane na sama akwai na sama da shi wa foka kulle zi ilmin alimin to Allah tabaraka wa ta'ala umarnin shi ya take dukkan wani umarni ba wani wanda yake da girma da kima da daraja a idan musulmi daga cikin bayan Allah kamar ma'aiki alaihi salatu wassalamu to idan wannan umarni na wannan malamin ya ci karo da umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalam to sai ka cewa malam a yi haƙuri wannan umarni na shi ajiye mishi a gefe ɗaya sai a je a aikata umarnin na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am kama qala nabiyyu alaihi salatu wassalam kaman yanda annabin Allah alaihi salatu wassalam tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce inna sharran nas wato haƙiƙa mafi sharri daga cikin mutane wanda ya fi kowa zamantowa lalatacce tambaɗaɗɗe shine man yuzhibu dinahu wanda zai tafiyar da addininsa zai yi sakaci da addinin shi ya rabu da addininsa liduniya ghairihi saboda ya gyara duniyar waninsa wannan shine mafi sharrin mutane daga cikin bayin Allah wanda ya fi kowa sharri ya fi kowa lalata shine wanda zai bar addinin shi saboda gyara duniyar waninsa saboda wani mai gidan shi ya ba shi umarni ya ce to yau dai kada a yi sallah saboda ka san inda za mu je dinnan wajen arnawa dinnan in suka ga muna sallah sai su ce musulmai ne ce to to alhaji an kare an kare kan ga ka ka tafiyar da addinin ka saboda ka gyara wa alhaji duniyar shi ce ka san wa'annan mutanen namu da muke kasuwanci da su in suka ga muna sallah ba sa ba mu kuɗin mu ɗari bisa ɗari to zai iya kawo wani wannan kawo mu shantake in mun dawo daga baya sai a gyara lamarin wannan shine mafi sharrin mutane na'am
ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به وكان أستاذنا الشيخ الإسلامي برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من كبار أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس وكان يقوم في خلال, في خلال الدرس أحيانا فسألوه عن ذلك فقال إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب المسجد فإذا فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي
ومن توقيره yana daga mutunta malami da darajan tashi tauƙiru auladihi mutunta 'ya'yan shi idan aka ce wannan 'ya'yan malam ne to ya zamanto kana mutunta su kana darajanta su kana ganin su da kima wa man ya ta'allaqu bihi da kuma duk wanda yake da alaka da wannan malamin dan uwansa wanda suke na jini uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wani yayan babansa ko kanan babansa duk wanda ya zamanto dai tsakankanin shi da malam akwai wata sila an gane da kyau to wannan yana daga cikin girmama ilimi wa kana ustaduna shekul islam wato malaminmu dattijan musulunci burhanuddin hujja ta addini sahibul hidaya wato ma'abocin littafin alhidaya wanda yake da littafin alhidaya rahmatullahi alaihi rahamal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya haki yana hakaito mana da labari anna wahidan min kibari a immati bukhara wato haƙiƙa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman birnin bukhara garin su al'imamul bukhari wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin kana ya jilisu majalisar dars ya kasance yana zama a gurin da yake koyar da karatu yana zama a gurin da yake darasu yake koyar da karatun alƙur'ani wa kana ya ƙumu ahyanan fi khilalid dars a waɗansu lokutan sai a ga malam ya meke tsaye a tsakiyar darasin ana cikin karatu tiryan tiryan tiryan kawai sai a ga malam ya tashi tsaye ya tsaya kamar wanda kunama ta cije shi ko wani abu ya soke shi kawai sai a ga tuwat ya tashi ya tsaya to ba a ganewa sababin menene dalilin da ya sa malam yake tashi ko ba kowace rana ba ce yake tashi wata ran a ga ya tashi zalat ya meke watanin kuma hala kare karatun baya tashi ya miƙe an gane ana nan ana nan fasa'aluhu an zalika sai ɗaliban shi suka tambaye shi dangane da wannan miƙewar da yake suka ce malam wani abu ne yake damunka idan ana karatu a waɗansu lokuta sai mu ga ka miƙe ciyat cuwat faƙala sai ya ce a'a lafiya ta kalau ba ni da matsalar komai ya ce inna bana ustazi ya la'abu ma asibiyan haƙiƙa ɗan malamina ne yake wasa tare da yara ƙanana fisikati a rariya idan aka ce a sikka ita ce babbar hanya rariya yana wasa tare da yara ƙanana abokanan shi a rariya suna guje-guje da wani langa da sauransu waya ji'u ahyanan ila babil masjid to a waɗansu lokutan idan suna wasan na guje-guje wani lokaci yana zawa kafar masallaci ɗinnan da muke zaune ya ce fa'iza ra'aituhu idan na gan shi a lahu sai in tashi saboda wannan yaro ɗin sai in meke cuwat ta'azibar li ustazi saboda girmama malamina to amma wannan wato ya ci karo da addini na musulunci wannan girmamawar ta huce gona da iri an gane da kyau a ɗan malami wanda yake yaro ɗan ƙarami shi dai za a mutunta shi a ɗan siya mishi halawa a ɗan gaisa da shi da sauransu amma a dinga tashi tuwat ana cikin karatu an gane ko ai sai a ce mutum ma ya dan tabu an gane da kyau shikenan sai a mai da gwargwaron matsayin shi na matsayin dan malam kenan na dan malam amma dai a tashi tuwat saboda shi wannan sai a kyale shi yaro ya san abin da ake na'am
كان القاضي الإمام فخر الدين الأرسابندي رئيس الأئمة في مروي وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام ويقول إنما وجدت في هذا المنصب بخدمة الأستاذ فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا, أبا يزيد الدبوسي وكنت أخدمه وأطبخ, وأطبخ طعامه ثلاثين سنة ولا ولا أك ولا آكل منه شيئا shikenan wa kana alqadi al-imam wato alqadi mai hukunci tsakankanin mutane a garinsa al-imamu shugaba wanda ake yin koyi da shi fakharuddin al-fahri na addini na musulunci al-arsaban diyu wato mutumin arsaban sunan gari ne to ya kasance ra'isal a'imma ya kasance shine shugaban limammai ga baki ɗaya an gane ku? eh shugaban limammai ne akwai sarkin malamai ko to shi kuma wannan ra'isul a'imma ne shine shugaban limammai ɗin ga baki ɗaya an gane to ya kasance shine shugaban limammai ga baki ɗaya fi marwin a garin marwa wa kana sulbanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram sarkin wannan gari na marwa ya kasance yana girmama shi wannan babban malami shugaban malamai wanda aka mai shugaba ya kasance yana girmama shi matukar girmamawa sarkin wannan garin yana ganin shi wannan malami da kima yana ganinsa da daraja idan sarkin yana buƙatar zai tattauna da shi wannan malamin ba aikawa yake a kirawo shi ba shi yake tashi ya iske shi su je su zauna a gidan shi malamin ba gidan sarkin ba ake zawa sarki yana ganin kimar shi da darajar shi da mutuncinsa wa ya ƙulu to shi wannan malami fakharuddin al'arsabandi yana gaya wa ɗalibansa dalilin da yasa ya samu wannan daraja wannan kima ya ce inna ma wujittu fi hadhal mansubi sani dai an samar da ni cikin wannan matsayi ma'ana na samu kaina cikin wannan matsayi mai girma ta yadda hatta sarkin garin ya san ni kowane ne shi yake tarro ni ba ni nake iske shi ba sannan kuma yana mini kallo na girma da daraja da kima da mutunci to an samar da ni a cikin wannan matsayi din bi khidmatil ustaz saboda yi wa malami na hidima da nayi a lokacin da ina neman karatu na bauta wa malami na na yi ta mai hidima na kashe kaina wajen kyautata wa malam fa inni kuntu akhdumul ustaz al-qadiya al-imama aba yazid ad-dabusi wato haƙiƙa ni na kasance ina yi wa malamina al-qadi al-imam aba yazid ad-dabusi wato na kasance ina ta yi mai hidima ina ta mai hidima wa kuntu akhdumuhu na kasance ina mai hidima in ka mai ruwa in mushi wanki in mai kaza in mai kaza in mai kaza na hidima wa adbahu da'amahu kuma na kasance ni ma nake jibintar dafa mai abinci shi wannan malamin nasu ba shi da mata malam gwabro ne ya ce to na kasance ni nake dafa mai abinci salasi na sanatan sai da aka ɗauki tsawon shekara talatin ina mai wannan hidima ɗin ina dafa mai abinci na safe da na rana da na dare wannan shi ba zai armi ba maki don dai ya mana yau shekara talatin yanzu kana malami ka shekara talatin maka yi ba armi to yana ga dai ka diba wata tsohuwa amma dai ba zancen budurwa ba yau don budurwoyin din jikokinka ne an gane ku ya ce to ina dafa mai abinci ina mai hidima tsawon shekara talatin amma wala akulu min hushe'an ban taɓa bacin wani abu daga cikin abin da nake dafa mishi idan na dafa kawai a lokacin da nake dafa nake taɓin manda in na ji manda ya isa shi kenan kawai in na gama ruf in sauya mishi kayan shi a kwano in kan ajiye mishi amma in ci ban taɓa bayin wannan an gane ku to ya ce shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya sa mun albarka a cikin ilimina har ya zamanto wannan malami shugabanni sarki na wannan garin yana tsoron shi yana girmama shi yana ganinsa da kima yana mutunta shi matukar mutuntawa na to amma wannan shi ma za mu ga cewa wannan yanayi ne na da amma a yanzu yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ko kai malam din Allah ta'ala ya sa kana da mace kaga dama ba kai ba za ka dafa abinci sannan kuma lokacin wanke ma matarka za ta maka lokacin kana da kai dan abu a ajihu za ka bada a wanke maka to yanzu baya daga cikin wato hanya wanda take mafi kusa wajen samun ilimi wajen abin da ya shafi a ce dole sai kawa malamin ka hidima ta hanyar dahe-dahe da sauransu inda watakila kai ma ba kai ba kake dafa kanka abincin kanka matarka take dafa maka iya da kawai lokaci zuwa lokaci na ka dan dafa maka da dan nama sai ka zuba a kwano ka kaya malam ka ce ya taba ce barakallahu fikum Allah ya albarka na'am وكان الشيخ وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله الحلواني الحلواني الحلواني Mm, mm.
شيخ الأئمة الحلواني رحمه الله وقد خرج من بخارى وسكن في بعض نعم.
القرى ها؟
ana yake ana yawa alhulwani ne na وسكن في بعض القرى أياما لح- لحادثة Mm.
وقعت له وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام القاضي شمس الأئمة أبي بكر النزرنجي رحمه الله تعالى Mm.
فقال له حين لقيه لم لم تزرني فقال له كنت مشغولا بخدمة الواحدة ووالدتي فقال ترزق الأمر turzaku ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس مم.
وكان كذلك مم.
فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته القرى ولم ينتظم له الدرس فمن ت...
وكان الشيخ الإمام الشيخ دتيجو الإمام شوغبا الأجل مي جرما شمس الأئمة رانا شواغبني الحلواني wato na garin hulwan hulwan sunan gari ne wanda yake sananne wanda al'imamul hariri cikin littafin makama wato makama ta biyu yayi ta alhulwaniya wanda ake jingina ta zuwa ga garin Hulwan. To wannan babban malami ya kasance na garin Hulwan ne Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Ya kasance kada kharaja min Bukhara, hakika ya fito daga cikin babban birni na Bukhara. Wa sakana fi ba'dul qura ayyaman sai ya zauna a shashe daga cikin ƙauyayyuka na Bukhara. Ayyaman ya zauna waɗansu kwanaki. lihadisatin waƙa'at lahu lihadisatin wato saboda wani abu wanda ya faru da shi saboda wani abu imma rashin lafiya imma dai wata matsala wanda ta bujiro mishi ta hana shi ya zauna a cikin birni ya koma ƙauye saboda sai ya magance wannan matsala ɗin sannan kuma ya dawo to saboda wata matsala dai wanda ta faru da shi hadisa shine abu wanda ya zo maka ba shiri shi yasa ko hatsari ana ce da shi hadisa hatsari idan mutum ya yi waƙata hadisatun ala tsariƙi zandar wato wani hatsari ya afku a hanyar zandar kenan Mm, za ka iya ce mai hadisa to saboda wata matsala wanda ta afku da shi shi kenan sai ya fita daga garin bukhara ya koma can kawai ya zauna waƙad zarahu talamisuhu to haƙiƙa almajiransa wanda ya kasance yana koyar da su karatu a cikin gari na bukhara to dukkaninsu baki ɗaya sun ziyarce shi sun je sun gaishe shi sun ga yanayin da yake ciki sun yi zumunci tsakankaninsu da shi ghaira shekhul imam al-qadi in banda malami guda ɗaya tal daga cikin ɗaliban nasa shine a sheikh dattijo al-imam shugaba al-qadi wato mai hukunci wanda ya zamanto alƙali ne shamsul a'imma wato ranar shugabanni shine Abubakar Zarnuji Abubakar Az-Zarnuji Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan shi kaɗai ne bai tafi bai ziyarce shi faƙala lahu hina laqiyahu to shikenan ana na ana nan malam Halide ya dawo cikin yanayi mai kyau ya komo ya zauna a gari to sai wannan ɗalibin nasa Abubakar Zarnuji ya zo gaida shi yana cikin gari to sai shi malam ɗin sai ya gaya wa abubakar ne zarnuji lokacin da ya haɗu da shi ya ce da shi lima lamta zurni ya ce aka yi wane na je na zauna a ƙauye tsawon lokaci mai tsawo baka samu ka je ka gaishe ni ba koda so daya faƙala lahu kuntu mashghulan bi khidmatil walida a lokacin nan sai shi wannan malami da yawa wannan ɗalibin nashi tambaya sai ɗalibin ya ce da shi kuntu mashghulan ya ce akar makallahu na kasance ba a cikin hayyaci na ba nake na kasance na shagaltu bi khidmatil walida da yi wa mahaifiyata hidima saboda ni ne wanda nake kula da mahaifiyata cinta da shanta idan na matsa na fita daga cikin gari na yi bulaguro mahaifiyata za ta cutu wannan shine babban dalilin da ya sa ban kai maka ziyara ba lokacin da kana zaune a ƙauye amma na yi niyya faƙala sai wannan malamin ya ce da shi turzakul umra lalle kam za a arzuta ka rayuwa mai tsawo Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin rayuwarka ta hanyar ya zamanto ka yi injazat waɗanda suke masu yawa saboda kyautata wa mahaifiyarka da kai duk wanda yake so Allah ta'ala ya sa mai albarka a cikin rayuwarsa to ya zamanto yana kyautata wa mahaifansa mahaifi da mahaifiya su ce Allah maka albarka ka sa su cikin farin ciki wannan ba karamar riba bane ga bawan Allah musulmi sai ya ce da shi to lalle za a arzuta ka rayuwa mai albarka amma kuma wala turzaku raunaqad darsi ba za a arzuta ka ba iya darasi Allah ta'ala ba zai baka ba fiye da guje ta karantarwa ba za a arzuta ka ba bangaren abin da ya shafi kyan karantarwa an gane ku raunak shine alhassan ba za a arzuta ka ba husnar darsi wato kyakkyawan darasi Allah ta'ala ba zai baka iya karantarwa ba wanda take mai kyau saboda ka shagaltu da yi wa mahaifiyarka hidima sai ka manta da malaminka to kowanne da ɓangaren shi ita mahaifiya ko mahaifi idan kana son rayuwarka ta tafi da kyau ka zamanto ka fi ƙarfin sa'a to shine sai kana kyautata musu shi kuma malami idan har kana so ya zamanto ka gaji malamin kana karantarwa imma a birni imma a ƙauye imma a wani masallaci da sauransu to sai ya zamanto shi ma malamin kana ɗan girmama shi da sauransu sai ce da a ce ka haɗa guda biyu zai fi ce to amma dai baka yi asara ba duk da haka dai za ka samu albarkar rayuwa amma karatu ne dai ka karantar a ce wannan karantarwa taka tana da daɗi ba za ka samu albarkar wannan ba wa kana kazalika shikenan ko wannan babban malami abubakar ne zarnuji ya kasance kamar yadda malamin nasa ya faɗa haka ne haka ya koma daga ƙarshe ya yi karatun amma kuma karantarwa ɗin sai zamanto inda ya zauna ba inda zai karantar ba ne don fa'innahu kana ya skunu fi aka tsare auƙati hilƙura fa'innahu kana ya skunu hilƙura haƙiƙa ya kasance yana zama a ƙauyaci yana zama a ƙauyayyika fi aka tsare auƙatihi a mafi yawan lokutan shi yana zama a ƙauyayyika ne na misali yanzu wata ƙauyen idan ka je ka ba wai zancen ka ɗako littafin ƙawa'idi ba ko akhdari ko ka ɗauko al'arbu'unan nauyi ka koyar da su a'a daga kaje kada masu ba wai karatu ba ne a gabansu kana zuwa in ka ce musu ma ku zo ku yi karatu za su ce wannan ba shi da aiki ne an gane ko karatu na wanda ba shi da aiki ne za a ga cewa yanzu fama ma ake su iya fatiha ko kuma ga shali ka iya sayo bukhari kuma kaje ka can kana so ka karantar kaga in dai ba wani wannan ba kafin ka ga ka samu damar da zaka koyar da sahih bukhari a cikin kauye kayau kaga cewa zaka kwashe lokacin ka gabaki daya akan juzu amma ne wataƙila in ma baka tilawa kai kadai sai ya zama to tilawa kamata alqur'ani ta zubi an gane wata kauyen ho in ka shiga fa gani zaka yi alƙiblar su ba wai karatu bane alƙiblar su aiki kawai eh aiki kawai to ya ce walam yantazim lahu darsu sai ya zama to karatun bai tsaru ba a gare shi shi baya zama a birni barantana ɗalibai su zo su kewaye shi akan ya ba su karatu shi kuma a ƙauye yake to yan ƙauye kwa wani sun suka tashi da safe sun tafi sun tattara awakansu sun tafi can bayan gari kiwo wani ya zo shi ya tafi gonar shi ya je shi baza taki wani ya zo shi ranar da babu aiki ne ma a ce ya je shi ya bar ruwan keli hamsin ya zuba taki keli arba'in kowa ba sannan kuma zai huta irin na dan kowa to kaga irin wannan za ce a tsaya yi karatu to now فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم Mm.
ولا ينتفع به إلا قليلا إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم yansa
لا ينصحان إذا هما لم يكرما lam yukura لم يكرما Mm.
فاصبر لدائك إن دفوت طبيبه وقنع بجهلك إن دفوت معلما na'am yace innal muallima faman ta'azza minhu ustazuhu dukkan wanda malaminsa ya cutu ta dalilinsa ya zaman ran malaminsa ya ɓace kuma shine dalilin da ya sa ran malamin ya ɓace to yuhramu barakatal ilmi za a hana mai albarka ta ilimi in kana so ilimin ka yi albarka shine ka dinga ganin kimar malamanka duk wani malami wanda ya shahara a duniya in za a karanta tarjama shi za ka ga sai an yi bayani akan malaman da ya karatu a wajensa babu wani wanda ya tashi kawai da ya tashi ma daga karatun shi aka san shi kowa da malaman shi kowa daga cikin mal- daga cikin malaman nan da suka shahara a duniya kowanne akwai malaman da ya karatu a wajensa to ya zamanto mutum yana da kimanta malaminsa shine ce dukkan wanda malaminsa ya cutu ta dalilinsa to za a hana mai albarka ta ilimi sannan kuma walayan tafi'u bihi illa qalilan ba zai amfana ba da wannan ilimin nasa face dai amfani wanda yake dan kaɗan ba zai amfana da shi da yawa ba saboda bai bi ba hanyar yadda zai amfana da ilimin rashin ladabi da ganin malami ba kowace tsiya ba da rashin darajan tashi to sai ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya bice wannan albarka ta ilimi da a tattare da kai sai a ganka ma amma kuma babu alamal malumci a huskarka saboda hanyar da ka bi ba ta ka samu alamal malumci ba ce a huskarka Allah ta'ala sai ya bice hasken naka ga baki ɗaya a kullum a dinga ganin ka duku a dinga ganin ka ba da kima ba ba da daraja ba saboda kai ma baka darajanta ba waɗanda suka dace da a darajanta su إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما yace innal mu'allima wa tabiba al-imam sarnuji yace haƙiƙa malami wa tabiba da likita bokan turai malami da likita kilahuma dukkaninsu waɗannan guda biyun layan sahani ba yanda za a yi su gaya maka abin da zai fidda ka ba yanda za a yi su siffanta maka maganin matsalarka idahuma lam yukrama idan dai ba a mutunta so ba a girmama su ba an gane ko da malami da likita idan ka je gurinsu za ka nuna musu iya shi ne sai su kyale ka da iyawarka malam ni ina ga wannan gurin ai haka ne ko ya ce maka iya haka ne ko da ba daidai kin bane saboda da ka zo dama ba da mutunci ba ka ɗauke shi annasiha shine a bayyana maka abin da yake da kyau saboda ka bi shi sannan kuma a nuna maka abin da yake da matsala saboda ka guje shi wannan ita ce annasiha to da malami da likita idan ka zo gurinsu kuma kake so ka nuna musu kafi su gwanan cewa akan aikin da suka karanta to sai su rabu da kai in ka je wajen likita zai ma allura ka ci a tsaya ni ma na iya yi da kaina ya kawo magani zai zai auna maka ka sha ka ci a a a, dakata haba ranka ya dade wannan kin mu ma aikin mu ne to shikenan sai ya kyale ka ka bunduma wata kila ma ya kore ka ba daga likita da sai an ji ba a baka ta yi can ka wannan saboda da ka zo ka nuna iyawa to haka nan shi ma malami in ka zo gurin shi in ka mai tambaya to idan ya tashi zai baka amsa in ya fara baka amsa to ko da ka san ƙarshen amsa ɗin kada ka yi garaje ka ƙarasa bar mushi ya ƙarasa saboda wannan shi zai ba da damar shi malamin ya dinga gane cewa lalle kana ɗaukan shi da kima amma shi kenan kana karatu za a maka gyara sai ka cihe gaban ka ce ni ma da haka cin ne zai haɗa ku malam kawai biya dai harshen na sai ya gaugawa a kullum kai baka so a ci gyaran ka to kaga malam kuma yanzu daga ƙarshe zai ce to shi wani in aka ci gyaran shi mata yake da haka ne zai ci bari a kyale shi kawai ya taya akan barna din a rubutu in ka zo a allanka ayatuna ta cikin suratu yunusa da ka cira ta da ka raba ta sai aka ce cira ka ce wallahi malam ne ma haka kin ne da hwari kana gani gurin kawai daga baya ne kawai tsotsai ya za na hada ta ina to bayan da ka iya tun da dai ka cira kuma ka hada tun za lura ka sake cira ta aka ce walakin liya bulo ba da kun bi ba kai ta babu babu alif hallo ka sa alif hallo ka goje alif daga ƙarshe da aka zo aka ce to sashi dai ka ce wallahi da ba na sashi kana ganin gurin nashi wa a tau utuwan kabira da kai wa a tau sai ka sa alif har ka mishi ɗauri utuwan allo ka ƙara alif a ƙare a wajen darasu ya zama to kawai kai dai in aka zo darasu kullum kawai aka kama ka sai ka yanda za ka nuna cewa dama ɗin kaza ɗin kai kawai tsautsayi ne yasa kuma sai ka ɓata ki to tunda dai har ka ɓata kin na gasken da kai to ka yi haƙuri a tafi a haka nan amma ka gaya mala haka to sai zama to in yana ganin cewa in ya gyara maka ka ce dama ka yi da fari shi gane sai ya kyale kawai aka zo darasu ya kace ni yanzu mala hoddi fashal nake yi tun daga farko walwalida to har zuwa tilka ummatun qad khalat ba ba tilka uzma tilkar rusulu da innaka laminal mursalina ko taba ni ba ai ba alƙalamin yanda na dauke shi haka na ajje shi kai ko baka samu malan ran shi ne ya baci yana ganin gyare-gyaren kawai rabuwa ce da kai saboda kai matsala gare ka sai a gyara maka maka ce da haka kai an gane da kyau to shi shine yace innal muallima haƙiƙa malami wa tabiba da likita kilahuma waɗannan guda biyun dukkaninsu layan sahani ba yanda za a yi su faɗa maka gaskiya su maka bayani dalla-dalla idan huma lam yukrama idan dai har ba a girmama su ba idan ba ɗauke su da kima ba ka zo wajen su baka ganin su da daraja da kima ko kuma wani za a gani cewa shi kawai karatu ya ɗauke shi kawai na rashin aikin yi ne da kowane lokaci kawai in ya ga dama zawa gurin karatu zai malam gurin malam zai zo karatu wata ran ka ganshi da safe wata ran da rana wata ran da murece wata ran ka ganshi da dare kawai shi da in ba shi da aiki kawai ya zo gurin malam karatu to kaga bayan da za malam ya tsaya mishi bayani mai kyau kawai ya zo shi kawai ba ni gishiri in baka manda ne za su yi karatu saboda wani lokacin zai tarro malam da uzuri amma malam saboda yana jin yauninsa ba zai ce mishi ba kawai ya tafi gida zai tsaya ya bashi karatu ran shi a ɓace to amma ba zai ba zai zamanto ba mishi bayani yadda ya kamata mun gane da kyau don haka fasbir lida'ika in jafauta ɗabibahu ya ce ya kai ɗan uwana ka ɗauki haƙuri lida'ika da zama da cutarka wanda ta dukulkule maka a jiki in jafauta ɗabibahu idan dai ka yi wa likitanta idan dai ka yi wa likitanta jafa'i ka mishi wauta ka je likita ana rikici da kai ko kuma ka je ka likita wata mace ta ce to malam menene ya kawo ku ka fara dankara mata zagi sai doktor in ya fito ka ce ranka dade wannan ce kawai wannan il iska ce take mana ce ai ita ce ma'aikace da karshe ita kuma ta ce ba ta yi saboda ka mata jafa'i yana sai ta ce ka tafi kowace likita ma to akwai likitar da yanzu idan ka tafi kai tsaye ba za a doke ka ba sai ka bi ta wata likitar a ce akwai karata a wancan likitar amma ka takarar da ka ce a rena na suka yi in iska yan kaza an kaza shi ma wannan kin ce to ba dokan ka anan in koma gida kawai an sallame ka sai zaman to ka doki hakuri kawai da zama da cutar ka an gane ko fasbir lida'ika ka doki hakuri da zama da cutar ka wanda ta dukulkule maka a jiki in jafauta tabibahu idan dai ka yi wa likitan wannan matsalar taka jafa'i ka mishi wauta ka hutu a sahun wawaye wa ƙana'a bi jahalika sannan kuma ka dangana da jahilcinka ka haƙura da jahilcinka ka dangana da zama da jahilcinka in jafauta mu'allima idan dai ka yi wa malami jafa'i ka mushi wauta da ka tobara nan sai ka zauna a nan kana nan a matsayinka na jahili saboda ka yi wa malam jafa'i baka so yadda za ka fahimci karatu ba amma in ya zamanto a cikin fim din ka fito a matsayin jahili wanda bai san komai ba ne ya zo gurin malami ya karantar da shi kuma duk yadda malam din ya ɗora shi a kai zai bi sai ga cewa ka yi matsalar wannan jahilcin naka ka magance wannan matsala din hakanan idan ka je wajen likita ce maka magani kaza da kaza za ka sha a nan karka ce likita wannan maganin dama shi ne na sha ya kara matsala wannan shi ne ku raka garrama da shi shi ya ce kaza ka huto ta can ka shiga ta can ta yadda ka shiga ba ta nan ba kake hutowa to sai ya zama to da kai da shi wannan malam usman dala mu tace da a janareto a to zauna a to na'am na'am shine yace wa kana abi jahalika ka dangana da jahilcinka ka yi haƙuri da jahilcinka idan har ka yi wa malami jafa'i ka mishi wauta na'am makarasa zuwa umin ta'zimil muallim أخفي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله فعاتب الأصمعي في ذلك بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك شكرا وحكي أن حكيت لاباري أن الخليفة هارون الرشيد wato haƙiƙa halifa na musulmai khalifa na musulmai harunun rashid ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofi ya kasance ba a sabnahu ilal asma'i ya aika ɗansa wajen al'imamul asma'i al'imamul asma'i babban malami ne to sai shi wannan harunun rashid khalifa sai ya aika ɗan shi can wajen wannan al'imamul asma'i saboda ya yi karatu sannan kuma ya koyi ladabi shine ya aika shi liyu allimahul ilma wal adaba saboda al'imamul asma'i ya koyar da wannan yaro ilimi sannan kuma ya koyar da shi ladabi ana nan ana nan wata rana harunun rashid sai ya ziyarci malam ya je gidan malam su gaisa da malam ya darajanta shi fara'ahu yawman ya tawadda'u wa ya gasilu rijilahu wata rana sai shi harunun rashid sai ga wani al'imamul asma'i yana alwalla wa ya gasilu rijilahu kuma yana wankewa kafar shi shi harunun shi wannan al'imamul asma'i yana wankewa kafar shi wabnul khalifati ya subbul ma'a ala rijilihi shi kuma dan halifan yana tsaye dan harunun rashid yana tsaye akan al'imamul asma'i yana zuba mai ruwa shi kuma yana wankewa kafar fa'atabal asma'iyya fi dalika sai shi harunun rashid khalifa sai ya yi wa al'imamul asma'i rarauka fi dalika cikin wannan aikin da ya ga ɗan shi yana yi ta haba a karmakallahu yaya ne za a yi ya zamanto yaro yana nan kai ka raka aiki da kanka bi qawlihi da faɗar shi harunun rashid da yace inna ma ba'athtuhu ilayka li tu'allimahu wa tu'addibahu sani dai kadai na turo wannan yaron ne zuwa gare ka saboda ka koyar da shi addini sannan kuma ka koyar da shi ladabi na turo shi ne ya zamanto ya samu ilimi sannan kuma ya koyi ladabi saboda ba ilimi kaɗai ba ne ake bukata ga ɗalibin ilimi ya zamanto ya koya hatta ladabi yadda zai mu'amalanci malamai ya ce to falima za lamta murhu me yasa baka umarce shi ba bi an ya subbal ma'a ya dinga zuba ruwa ɗin bi ihda ya daihi da ɗaya daga cikin hannayensa ya ɗauki ruwan inda hannun dama yake zuba ruwan wa ya gasila bil ukhra rijlaka ya wanke kafa taka da hannun ɗaya ya ce me yasa baka ce mishi bai raka wanke maka alwala din ma dan me zaka ce ya raka zuba maka ruwa kai kana alwala a gaban ɗalibinka da zaka koya mishi ladabi yanda ake alwala ka ce mishi to zuba ruwan da hannunka na dama cuɗa da hannunka na hagu yace me yasa baka gaya mishi ba haka zaka ce ya raka zuba maka ruwa kaɗai kai kuma ka dinga alwala to yana ga za mu kwana anan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka